أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan safar hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya na babban malami malam abul hassan ashadili rahimahullahu ta'ala wanda muke bibiyar sharhi da ainihin karin bayani na doktor kuma profeso muhammadul mansur sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na 35 ko darasi na 35 a cikin ainihin wato darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan muna nan da cikin mustahabban sallah inda malam ya kawo mana mustahabbi na goma sha biyu yin addu'a bayan tahiyar ƙarshe wanda an sunanta yin ainihin wato addu'o'i bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tahiya mun karanta hadisai da suka yi bayani ainihin wato akan haka sannan har malam ya ambata mana wasu wurare da ainihin wato ya tabbata yin addu'a a cikin sallah a cikin waɗannan wurare ɗin mun karanta su gurare guda bakwai sannan mustahabi na goma sha uku shine gabatar da hannaye lokacin tafiya sujada wato kafin gwiwoyi da kuma gabatar da gwiwoyi wajen miƙewa tsaye gabanin a ainihin wato ɗago hannaye wannan gaba ce wadda malamai sun tattauna a kanta kuma mun ji tattauna wadda malamai suka tafi inda suka kasu gida biyu wasu sun tafi akan cewa idan za ka tafi sujada kana ka gama karatun fatiha ka yi sura ka yi ruku'u ka dago daga ruku'u to idan za ka tafi sujada wasu sun tafi akan cewa hannunka ne zai fara zuwa ƙasa sannan kuma gwiwoyinka su biyo su wasu kuma suka ce a'a gwiwoyinka ne za su fara zuwa ƙasa hannaye kuma su biyo su kuma kowanne mun karanta dalilai nasu a kan wannan gaba wanda daga ƙarshe muka karanta wata magana mai ban sha'awa ta ainihin wato shekul islam ibn taimiyya inda yake cewa ainihin wato yin sallah da kowace cikin kaifiyan nan guda biyu ya halatta ko dai in za ka tafi sujada ka gwiwoyinka su fara zuwa ƙasa sannan hannayenka su tafi ko kuma ka fara tafiya da hannaye sannan gwiwoyi su biyo baya wannan duk malamai sun yi ittifaki akan halaccin duk wanda kai yayi kawai inda malamai suka dan tattauna wanne yafi falala ka tafi da gwiwoyin shi yafi falala ko kuma ka tafi da hannaye to anan ma sun samu tattaunawa wasu suka ce ka tafi da hannaye shi yafi falala duba da hadisan da suka dogara na tafiya da hannaye wasu kuma suka ce a ka tafi da gwiwoyi ya fi falala duba da hujjojin da suke da su na ainihin wato tafiya da gwiwa kafin ainihin wato hannaye wannan duk mun gabatar a darasin da ya gabata sannan mun karanta maganar ainihin wato yanda hannaye za su kasance lokacin da mutum ya yi zaman tahiya shine yace za a kulle hannaye guda uku akwai dan karamin dan yatsa khinsar alkhinsar sannan akwai mai bin sa albinsar akwai kuma na tsakiya wanda ake kira alwusda na hannun dama su zaka damke in ka damke su sai kuma ka miƙar da sababa da ibham a cikin tahiyoyi guda biyu da ta farko da kuma tahiya ta biyu idan sallah mai tahiya biyu ce sannan kana mai mammotsa shi wannan ɗan yatsan wanda yake manuniya ɗin ina fata an gane shi ma wannan mun karanta hadisin abdullahi dan umar da hadisin wa'il bin hujr duk da suke magana akan ko dai ka miƙar da su da babban ɗan yatsan da manuniya duk ka miƙar da su ko kuma kai halka su wayannan guda uku da alkhinsar da binsar da alwusta ka damke su shi kuma wannan manuniyar ka mayar da shi shi kuma wannan babban ɗan yatsan ka haɗa shi da wannan na tsakiya ɗin kai ɗan wata ƴar wata da'ira ya zama ka buɗa shi yayi halka to duk kowanne ko kai wannan ɗin ko kuma kai wancan duk malamai sun yi magana akan halaccin yin haka sannan mun karanta mustahabi na goma sha hudu shine ɗora hannaye akan gwiwoyi lokacin tafiya ruku'u wani za ga ya kama ƙwaurinsa wanda muka ce kuskure ne gwiwoyi zai kama lokacin tafiya ruku'u akwai hadisin da ya gabata wanda muka karanta na abi humaid da kuma hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda duk da cewa hadisin abdullahi dan mas'ud mun ce ta fuskar isnadi malaman hadisi sun ce za'ifi ne sannan akwai ainihin mustahabbi na sha biyar shine hannayen naka ka ɗora su dab da kunnuwanka ko kusa da kunnuwa lokacin da ka tafi sujada ya zama ka sa goshinka a ƙasa hannayen suna kusa da kunnuwanka ko kuma suna ɗan baya kaɗan dab da kunnuwa ɗin wannan shi ma akwai hadithin ibn buhaina wanda da muka kara wato wanda shi ma yake magana akan haka sannan akwai mustahabbi na sha shida shine namiji ya zamanto yana bada wato yana budawa a cikin sujadarsa ya zamanto baya haɗe cikinsa da cinyoyinsa baya haɗe damatsansa da kwebukansa yana budawa yana kamar yadda muka karanta shi ma hadithin abi humaid wanda ko da yake shi ma sun ce hadisi ne da'ifi amma akwai hadisi sahihi wanda ya zo cikin sahihain hadisin ibnu buhaina wanda ya yi magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yujannihu fi sujudihi yana budawa a cikin sujada sa hatta yudaba ta yura bayada ibtaihi har akan ga hasken hammatarsa saboda yanda yake yin balance yana budawa ba a san mutum ya tattakure kamar bushiya lokacin da ya tafi sujada mustahabi na goma sha bakwai shine at-takbir kabbara lokacin wato shiga cikin ayyukan sallah sai dai a cikin kabbarar ainihin wato miƙewa daga raka'a ta biyu to a nan ne shi kuma amma dukkan wata wato gaba da zaka shiga cikin ayyukan sallah to kan ka shiga wannan gabar ana so kai kabbara misali kana tsaye ka gama karatun fatiha zaka tafi sura ka yi sura zaka tafi ruku'u to ka yi kabbara sannan ka tafi ainihin wato ruku'u ka dago daga ruku'u zaka tafi sujada kai kabbara sannan ka tafi sujada to sai malam yace a inda kawai ake so sai bayan ka miƙe tsaye sannan kai kabbara shine inda kai zaman tahiya na farko to a nan ne sai ka miƙe tsaye ka daidaita sannan sai kai kabbara ta miƙewa tsaye wanda shi ma akwai a zaɓi guda biyu ko kai wannan ɗin ko kuma kai irin wancan ɗin shi ma kai kabbara sannan kuma ko kuma ka taho da kabbara da miƙewar gaba ɗaya ko kuma ka ainihin miƙe sannan kai kabbara ɗin akwai hadisai guda biyu duk gaba ɗaya wanda suke magana akan wancan ɗin da wannan ɗin to wannan a gurguje su ne kusan abin da muka gabatar a darasin da ya gabata da aka za mu shiga mustahabbi na goma sha takwas ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala famina ta ashar malam ya ce mustahabbi na goma sha takwas wattawarruku fil julusain da zaman tawarruk a cikin zamar maki guda biyu zaman farko da zama na biyu ka yi attawarruk wa bainas sajadataini haka ma za ka yi zaman tawarruk tsakanin sujada guda biyu idan ka tafi sujada ta farko ka ɗago to ɗago wadda ka yi zaman da za ka yi shi ma tawarruk za ka yi sannan ka koma sujada ta biyu to wai wani irin zama ne zaman tawarruk sai malam zai fashin baki game da zaman tawarruk sai ce wa huwa idan kai mai karatu baka san me ake nufi da at-tawarruk ba yace shine an yi fudiya bi warkihi aisar mutum ya shimfiɗe mazauninsa na hagu duwawunsa na hagu sai ya zaunar da shi ilal ardi a ƙasa wa yukhriju rijlaihi ya fitar da ƙafafuwansa jami'an gaba ɗaya da ta hagun da ta daman duk ya fitar da su min jambihil aiman ta ɓangaren sa na dama wa yansiba qadamahu yumna ya kuma kafe ƙafarsa ta dama wa baɗina ibhamil yumna da kuma cikin babban ɗan yatsa na ƙafar dama ɗin ilal ardi shi ma ya zama ya taba ƙasa wa yasnil yusra ya tankwashe ko ya lankwashe kafar hagu wa ya ba'u kaffaihi sai ya ɗora tafukansa ala fakhizaihi akan cinyoyinsa guda biyu wannan shine irin zaman da zai yi idan yayi sujada ta farko ya ɗago kan ya koma sujada ta biyu idan yayi zaman tahiya na farko irin wannan zaman zai yi idan yayi zaman tahiya na ƙarshe irin wannan zaman zai yi shi abinda malam abul hasan ashadili ya faɗa kenan to sai malam doktor muhammad mansur hafizahullah sai ce jilsatu tawarruk zama irin na tawarruk mutum ya zauna a duwawunsa na hagu irin wannan zaman allati zakaraha wanda malam mai iziya abul hasan ashadili ya ambata qad waradat ya zo irin wannan zaman min hadithi abi humaid a cikin hadithin abi humaid walakin ko lakin sai dai fil jinsatul akhira a zaman ƙarshe ɗin nan to akwai bambanci tsakanin zaman farko da zaman ƙarshe ma'ana ya zo a cikin zaman a cikin wato a hadisin abi humaid lakin fil jilsatul akhira sai dai a zaman ƙarshe ne ma'ana shi irin wannan zaman na mutum ya zauna a duwawunsa na hagu ya kafe kafarsa ta dama ya zuro kafarsa ta hagu duk su dawo bangaren dama zaman tawarruk ya tabbata a hadithin abi humaid amma a tahiyar karshe a zaman karshe zaman karshe na sallah idan sallah asuba ce kaga zaman karshe dama zama ɗaya ne to zaman karshe tawarruk zaka yi idan sallar magariba ce zaman farko ba tawarruk zaka yi ba amma zaman karshe bayan ka kara ka ta uku shi ma zaman tawarruk zaka yi azahar la'asar da kuma isha raka'o'i biyun farko ba tawarruk zaka yi ba a raka'o'in ƙarshe ne ake wannan zaman inda za ka yi sosai ka bararraje duwawunka ya taɓa ƙasa na hagu sannan ka kafe ƙafarka ta dama ka shimfiɗe ƙafarka ta hagu a zaman tahiyar ƙarshe ake yin irin wannan zama na fata gane qala sallallahu alaihi wa sallam a qala radiyallahu an fa idza kanat as-sajdatu allati fiha at-taslim akhraja rijlahu al-yusra abi humayd Allah ya kara masa yadda ya ce sai dai idan sujada ta ƙarshe ce ko raka'a ta ƙarshe allati fiha taslim wadda a cikin wannan raka'ar ake yin sallama ko a wannan sujadar in an ɗago ake zama domin yin sallama akhraja rijlahul yusra to yakan fitar da kafarsa ta hagu wa jalasa sai ya zauna mutawarrikan yana mai zaman tawarruk ya zauna ma'ana a ɓangarensa na hagu ala shikihil aisar a ɓangarensa na hagu wa ƙa'ada ala maƙa'adatihi sai ya zauna a mazauninsa na fata gane idan ta hiyar ƙarshe ne shine za a irin wannan zaman wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito shi hadisi na 828 amma jilsatul ula amma zaman tahiyar farko fasabitu fiha abinda ya tabbata fiha game da wannan zaman tahiyar farko anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa liftirash kaga muna da zama kala biyu akwai aliftirash akwai attawarruk aliftirash shine mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kuma kafe kafarsa ta dama wannan aliftirash kenan attawarruk shine wanda muka gabatar da bayaninsa to shi wancan attawarruk shi ake yi a tahiyar ƙarshe shi kuma aliftirash shi ake yi a tahiyar farko aliftirash shi ake yi zama tsakanin sujada guda biyu ko da yake ana yin ana iya yin al'iqa tsakanin sujada guda biyu din ma'ana zama tsakanin sujada guda biyu kana da zaɓin ko ka yi aliftirash ko ka yi al'iqa al'iqa'u shine ka caccake kafafuwan guda biyu ka zauna akan dunduniyoyinka guda biyu al'iqa irin wannan zaman an hana yin sa a tahiya amma ana iya yin sa in ka yi sujada ta farko ka dago ka iya yin irin wannan al'iqi'a din kafin ka koma sujada ta biyu amma aliftirash da kuma at-tawarruk wa'annan aliftirash tahiyar farko at-tawarruk tahiyar karshe ina fata an fahimta thumma fana rijilahu al-yusra wa qa'ada 'alayha sannan sai ya tankwashe kafarsa ta hagu ya zauna a kanta shine alif tirash kenan qala yace wa idza jalasa fi rak'atayn idan zai zama a cikin rakawo'i biyu jalasa alal yusra zaman farko kenan idan yayi raka'a biyu zai yi zaman tahiya to yana zama ne alal yusra akan kafarsa ta hagu wa nasabal ukhra ya kuma kafe ɗayar ta dama kenan wa fi lafzin a wani lafazin wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi sai ya gabatar da kirjin kafarsa ta hagu ya kalla alqibla kirji shine idan ya abin nan kaga gefen wato ƙasan yan yatsun kafar dama shine sudur ko kuma in ka lankwashe kafafuwan dama za ga gabar da ke tsakanin wato yan yatsun da kuma ainihin jikin kafarka to wannan shine sadurul qadam ina fata an gane kamar nan kaga nan to in ka in ka kwantar da wayannan suka tunkuyi kasa za ga nan shine sadur an fahimta amin amin yake cewa wa aqbala bi sadril yumna sai kuma ya gabatar da kirjin ko gaban kafarsa ta dama ala qiblati akan alqiblas wato alqiblarsa wannan hadisin muttafaqun alaihi sahihul bukhari hadisi na 390 muslim hadisi na 495 wa ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya furishu rijlahul yusra yana shimfiɗe kafarsa ta hagu wa yansibul yumna ya kafe kafarsa ta dama wa yanha kuma manzon Allah yana hani an uqubati shaitan daga irin zaman shaitan uqubati shaitan wahala ne da shi ma wato zaman raƙuma za ga yara yan ƙanana da yake kafarsu suna yi an bayyanta sai ga kafar ta tale wannan tayi nan wannan tayi nan to shine alaiki a an bayyanta wannan yanzu wani ka ce ma ai kaga an hada shi da aiki to amma kila wani tana iyawa ya saba yi ya dade yana yi kafafuwansa sun saba kila ya dinga irin wannan zama sai ya zama to ya tattale kafafuwan wannan tayi nan wannan tayi nan gaba ɗaya tsakiyar jikinsa kuma ya zauna akan ƙasa an fahimta shine alaiki a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan zaman na alaiki a wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 498 na fata an fahimci wannan bayanin da ake nan muna da zaman tahiya guda biyu akwai zaman tahiya na farko akwai zaman tahiya ta biyu zaman tahiya ta farko shi ake kira aliftirash shi kuma zaman tahiya na ƙarshe shine at-tawarruk to kaga malan nan bai sallama wa abul hasan ash-shazili ba domin shi ya nuna cewa a kowane irin hali a tawarruk za a yi shi sa an ka duba a malikiyancin ka kalli limaman malikiya duk za ga babu bambanci su ba alif tirash da tawarruk kowane zama wannan suke tun daga kawaidin ka karanta za a ce wal julusu bi aliyatikal yusra an fahimta to kaga tun ana an nuna maka da zaman tahiya ta farko da ta biyu da zama tsakanin sujada guda biyu duk at-tawarruk ne wanda kuma a hadisi akwai tafsili akwai zaman tahiya ta farko alif tirash akwai zaman tahiya ta biyu al-tawarruk kuma wannan kai shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace tasi'ata ashar mustahabbi na goma sha tara wata ya munu bis salam da daman ta sallama wato in za ka yi sallama ka ɗan kaɗa kanka wajen dama shine at-tayamunu bis salam da daman ta sallama al-mafrud a farlantawa li kulli musallin ga kowane mai sallah wa huwa me ake nufi da damanta wannan ya ce wa huwa shine an yushira bi ra'asihi yayi ishara da kansa qubalata wajhihi gaban fuskarsa wayata ya mana sannan sai kuma kamar su tiyarin mota sai dan kada dama biha da kan nasa kalilan kadan bi haisu ta yanda tura safahatu wajhihi ta yanda za a ga gefen fuskarsa haka ga waɗanda suke bin sa a baya zai dan juya yanda za su ga gefen fuskarsa ta ainihin dama na fatan gane sai ce aliltifatu inda taslim sunna malam ainihin wato doktor mansur yake cewa wato waiwayawa lokacin yin sallama sunna ne li hadithi sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an saboda hadithin sa'ad bin abi waqqas Allah ya kara masa yadda qala yace kuntu ara annabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin abi waqqas yace na kasance na ga manzan ko ina ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yusallim an yamini yusallimu an yaminihi yana yin sallama a damansa wa an shimalihi yana kuma yin sallama a hagunsa hatta yura bayada khaddi har akan ga hasken kuncinsa ko kumatinsa in ya juya nan za a ga gefen kuncinsa nan ma in ya juya za a ga gefen kuncinsa wannan hadisin imam muslim hadisi na 582 wa fi riwayati wa fi riwayati dara qutni a ruwayar dara qutni kana yusallimu an yamini manzo Allah yana yin sallama a damansa hatta yura bayadu khaddi har a ga farin kumatin kuncinsa wa an ya sare a hagu sannan ya sallama a hagu da shi hatta yura bayadu khaddi har a ga hasken ainihin wato kuncinsa wa ibn mas'ud radiyallahu an qala yace abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama wato a damansa assalamu alaikum wa rahmatullah a dama wa an ya sare haka yana yin sallama a hagunsa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura baya da khaddi har a ga hasken kumatinsa min hahuna daga nan in yi a dama wa baya da khaddihi akan ga hasken kumatinsa ko kuncinsa min hahuna in yi a hagu mafhum? wannan hadithin imam abu dawud ya ruwaito shi hadisi na 996 haka imam tirmidhi hadisi na 295 haka ibn majah hadisi na 914 wa huwa fi sahihi sunan abi dawud amma listiqbalu amma listiqbalul qibla amma game da fuskantar alqibla bis salam da sallama qabala liltifat kafin waiwayawa fadakarahu alfuqaha wannan fuqaha malaman fiqh ne suka faɗi wannan wastahabbuhu hamma suka ce mustahabbi ne walam yatimmil wuqufu ala dalili aji tawadu irin na malam maimakon ya ce babu kawai ba dalilin yin haka sai ce ni dai babu wani dalili da na iya tsayuwa a kansa na yin haka za ga ana cewa ka yi wa liman sallama shine za ga mutum assalam wani lokaci za ga shi kansa assa sai an raba tsakanin sinin din ma da lamu assalamu alaikum an fahimta sai ya dan tura dan abu nan assalamu alaikum wannan shine wanda malam ya faɗa shine an yushira bi wajhi bi ra'sihi qubalata wajhihi kaga gabansa kenan to aka ce kaga dama ne ashe da ina da hagu kuma za ga mutum an saba in mutum zai sallama sai ya dan yi wannan dan tura kan nan haka ko ba fa gani ya zama kama al'ada gashi dai ko da mutum ya ji karatu sabo da yi sai ga mutum zai sallama nan sai dai ya dan yi motsi da kansa haka ya dan yi ishara gaba sannan ya haka maimakon da kai ka idar da tahiya ka gama da azkar din da zaka yi daga yanda kake kawai zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan amma sai mutum ya ɗan yi wannan saboda tasirantuwa da karatun da aka sha tun da haka da wannan aka fara ko? to fallahu a'alam ya ce amma fa Allah shine mafi sani ishirun mustahabbi na ashirin wan nazaru ila mawdi'i sujudi wato da kuma kallo kallon wajen sujada an nazaru fi'ilin nazara idan ya ta'addi da ila mai ma'anarsa wani karatu na koma da mu ai mun yi wannan karatun ko da ma nuna wani kawai ne dan tsallaka majalisar dattijan can ko za mu zama ansa ba fi'ilin nazara ai mun ce wani lokaci yana yin ta'addi da kansa wani lokaci yana yin ta'addi da me da ila wani lokaci yana ta'addi da me na'am fi to duk mu kyala ragowar idan yayi ta'addi da ila me ma'anarsa na'am kallo da ido ko kallon abu da ido shine annazaru in annazaru tayi ta'addi da ila to yanzu nan ita ce na'am to wan nazaru ila mawdi'i sujudi mutum ya dinga kallon ina kenan gurin sujada fi qiyamihi a halin tsayuwarsa ba kawai mutum rikiya zai ta kallon gari ba kawai mota ta zo wucewa ma ya ga lambar lambar municipal ce wannan a wannan ai ta gumal ce ma wannan duk motoci suna da musamman masallaci na kan titi ko kuma mutum kawai a gaban shagonsa na kanti yana ta kallon kayan kayan kan kantarsa abin nan an fahimta to saboda kaga ce akai mutum ya kalli gurin ainihin wato sujadarsa fi qiyamihi a halin tsayuwarsa li'annahu muqtadal khushu'u fi khushu'i fi salah domin wannan shi yake hukunta samun khushu'i a sallah ka dinga kallon gurin sujada hatta ko sutura aka sa ba can za ka dinga kallon gaban karka ce ai ƙasa kake kallo ba ƙasa ba gurin da kake sa goshi nan aka ce ka kalla ta yadda ko da wani ya wuce ma a ce "Ah, kana sallah na wuce to kallon ka nake kana sallah gurin sujada mutum yake kallo amma wani zai ce ai na kallon ka ka wuce ina sallah ka gama gurin sujada yake kallo ba. yake cewa alwaridi fi qaulihi ta'ala wanda shine yazo cikin fadin Allah ta'ala samun kushu'i din alladhina hum fi salatihim khashi'un wadanda a cikin sallar su suke kushu'i qala al-imam ahmad imam ahmad yace al-khushu'u fi salah kushu'i a cikin sallah an an yanzura ila mawdi'i sujudi shi a wajen imam ahmad kushu'i a wajen a cikin sallah shine mutum ya dinga kallon gurin da yake sujada abin da yasa yace haka saboda shine zai taimaka maka wajen samun kushu'i da nutsuwar da ake so ka samu amma ma damar mutum zai saki idansa ya ta kalle kalle to ai daga kallon wani abin zai tuna masa wani abu zai ta kaza kaza sai kuma mutum ka ga gaba daya gashi yayi sallah ma babu kushu'i wa rawa ahmad wal baihaqi fi dhalika hadithan imamu ahmad da imamu al-baihaqi sun rawaito hadisi akan haka an ibn sirin daga ibn sirin mursalan hadisi ne amma mursal da haka hadisi ne da'ifi imamu ahmad da baihaqi a cikin al-kubra sun kawo shi imam al-baihaqi a cikin kubra mujalladi na biyu shafi na ɗari ko hadisi na ɗari biyu da tamanin da uku wa da'afahu al-albani fil irwa sheikh nasiruddin al-albani ya ce wannan hadisin da'ifi ne kamar yadda ya kawo cikin irwaul galil ka duba hadisi na ɗari uku da hamsin da hudu an fahimta saboda shi kansa ya ce hadisi ne mursal sun ruwaito shi amma akwai irsali a ciki an ummul mu'minin aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce lamma da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alka'abata lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi idansa bai kauce bai saba wa gurin sujadarsa ba hatta kharaja minha har ya fita minha damirin yana komawa kan sallah ne ko ka'aba hatta kharaja minha ai hatta kharaja min as-sala ko hatta kharaja min al-ka'aba hatta kharaja min as-sala ko da haka ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudi idansa bai saba wa gurin da yake yin sujada ba nan yayi ta kallo har ya fita daga cikin sallah wannan hadisin abu abdullahi al-hakimun ne saburi a mujalladi na daya a cikin mustadrak dinsa hadisi na 479 ya kawo wannan hadisin wasu hahul albani fi sifatus sala shek nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin sifatus sala ka duba shafi na 69 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء من زن الله يتي كودي والله متانين سدين لقى إدانونسو سما yayin da suke yin addu'a a sallah aula tukhda fanna absaruhum ko kuma za a fauce ganin nasu ko dai mutane suna sallah ko suna yin addu'a a sallah su daina daga idanunsu sama ko kuma a fauce ganin mutum ya ga kawai ya makanci ya daina gani wannan su ake kira nususul wa'id wasu malaman suka ce ana nufin tsoratarwa da barazana don mutum ya gane munin abin wasu kuma suka ce a kyale su yanda suke nususul wa'id da haka in mutum bai daina wannan ba manzan Allah yana masa kashedi da jan kunnen cewa zai iya makancewa za a iya fusga ganin gaba ɗaya daina gani da haka kaga kenan ana sake gaya maka gurin da ake so ka kalla in kana sallah ba kallon gari za ka yi ta yi ba ba kallon layuka za ka yi ta yi ba ba kallon masu wucewa za ka yi ta yi ba ba kuma agogon masallaci in a masallaci ne za ka yi ta kallo ba ko in a masallacin juma'a ne ka yi ta kallon mumbarin masallaci a'a gurin da kake sujada aka ce ka kalla na fata gane wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na 429 hadiyatun wa ishirun mustahabbi na 21 wa mubasharatul ardi da runguma ƙasa aw ma tumbituhu ko abin da ƙasar ta tsirar bil wajhi da fuska wal kaffaini da tafuka ma'ana mutum kare nuna wani gaye ya rungumi ƙasa goshinsa fuskarsa ta dursuna a ƙasa haka tafukan hannayensa su rungumi ƙasa la shakka doktor yake cewa hafizahullah ba kokwanto anna sujuda alal ardi lalle yin sujada mutum ya ɗora goshinsa a ƙasa war ramli da rairayi ko yashi wal hasa da tsakon kwani ko tsakuwoyi duna ha'ilin ba tare da wani kariya ba a ƙarabu ila tawadu'i to wannan shine ya fi kusa zuwa ga tawadu'u wata maskanu lillah da kuma ƙasƙantuwa a gaban Allah rabbil alamin ubangijin halitta mutum ya ɗora goshinsa a ƙasa ko a kan yashi ko a kan duwa tsakoyi ba tare da wani kariya ba ko da ko hularsa ce kariyar to wannan shi ya fi kusanta shi zuwa ga tawadu'u da ƙasƙantar da kai a gaban Allah maɗaukakin sarki wa qad warada fihi an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo akan haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace tamassahu bil ard ku dinga ainihin shafar ƙasa fa innaha bikum barra domin ita ƙasa mai tausayin ku ce kaji ƙasa mai tausayin ku ce dama daga cikin ku daga daga gare ta aka fitar da ku zuwa cikin ta za a mai da ku dama ita ku ƴaƴanta ne ina fata an gane to mutum ya ki uwarsa ka dinga wani gaye kai ba za ka taba kasa ba to ai ita ta haife ka an fahimta inna mathala isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kullukum min adam wa adam khuliqa min turab minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra me tausayin ku ce ai kamar yanda uwa take tausayin ɗanta haka ƙasa take tausayin ka ce ta masa hubiya menene za ka dinga kyamar mahaifiyarka an fahimta da ku dursuna kawai ku taba taba komai fa inna habikum barra domin ita mai tausayi ce da jin kai gare ku na fata an gane wannan yana cikin at-tabarani fi sagir hadisi na 416 wa qad zahaba jumhuru ahli al-ilm lalle mafi yawan malamai cikin ma'abota ilimi sun tafi ila jawazi salati zuwa ga halaccin yin sallah alal hasiri akan tabarma da yawa jumhurin malamai sun ce a iya yin sallah kan tabarma wa ma yushbihuhu da abin da yayi kama da tabarma mimma tunbituhul ard daga abin da ƙasa take tsirarwa ko tabarma kaba ko ciyawa ko dukkan wani abu da ƙasa ce take haifar da shi babu laifi malamai sun ce za a iya yin sujada a kai ko da yake wakari hahu malik imam malik ya karhanta yin haka idan kana fihi rafahiya in abun akwai laushi da kuma wata ni'ima a cikinsa abun yana da laushi kamar wata dadduma ce mai laushi ko wani kafet mai laushi ko kaza ko kaza ko da da ƙasa aka yi shi in dai idza kana fihi rafahiya in akwai wani laushi laushi a cikin sa rafahiya yana daukan allin yana daukan ainihin yalwa yana daukan ni'ima da sauran ma'anonin da malamai suka faɗa da haka in ya kasance akwai ni'ima a tattare da wannan abun akwai laushi a jikinsa to imam malik ya ce makaruhi ne yin sujada akai qala fil mudawwana ya faɗa a cikin littafin mudawwana ya ce kana malik wato a mai mudawwana ya faɗa a cikin mudawwana ya ce kana malik maliku ya kasance ya karahu yana karhanta an yasjudar rajul mutum ya yi sujada ala ɗanafis a kan daddumomi domin ɗumfisa guda ɗaya kenan shimfiɗawa da take akwai laushi kamar dadduma kenan ɗumfisa guda ɗaya ɗanafis jam'inta ne wa busuɗu sha'ar da shimfiɗu na gashi ko gashin dabbobi wanda aka shimfiɗa da gashin dabbobi wanda akwai laushi a jiki an fahimta wasiyab ko kuma yin ainihin wato sujada akan tufafi wal adam da fata kaga irin su buzu duk sun shiga ciki na fata an gane wa kana yaqul yana cewa la ba'asa amma babu laifi an ya kuma alaiha mutum ya tsaya akan dadduma ko kan kafet ko kan buzu ko kan dukkan wani abu cikin abin da ya ambata wa yurkawa alaiha kuma ya ruku a kai duk babu komai wa ya da alaiha ya zauna akan wannan abin ba komai wala yasjudu alaiha kawai sujada ce ba zai ba kai ya yi sallah a kai babu matsala ya tsaya ya yi ruku'u in zai tafi sujada to sai akan kasa ba akan wannan abun ba wala ya da'u kaffaihi alaiha amma kada ya dora tafukansa alaiha akan wannan shimfidar wa kana la yura wa kana la yara ba'asal kai amma shi kansa imam malik baya ganin wani laifi bil hasr game da tabarma wa ma ashbaha da abin da ya kama da tabarma min matun bitul ard daga abin da ƙasa ce take tsirar da shi an yasjuda alaiha babu laifi ya sujada akai wa an yadha kaffahu alaiha kuma ya dora tafinsa akai duk ba komai ka duba al mudawwanatul kubra mujalladi na ɗaya shafi na 76 wannan kaga maganar imam malik ce game da ainihin yin sujada akan shimfiɗa warawa waruya an jabir an ruwaito daga jabir radiyallahu anhu karahiyata as-sala karhancin yin sallah ala kulli shay'in min al-haywan akan dukkan wani abu na dabbobi kowace irin fata ta dabba makaruhi ne wa ibahatu sala da kuma halaccin yin sallah ala kulli shay'in akan komai min nabatil ardi daga tsirran ƙasa abinda ƙasa ta tsirar shi a wajen imam Jabir bin Abdullah duk abinda ƙasa ta tsirar da shi babu laifi a sujada kai amma duk abinda ya shafi dabbobi na gashin su ko fatun su to ba za a yi sujada kai ba kama ruhiyat karahiyatu as-sala kamar yadda aka ruwaito karhancin yin sallah ala dinfisa akan dadduma an ba'adi at-tabi'in daga wasu cikin tabi'ai kabun musayyib kamar sa'id bin musayyib wa ibn sirin da ainihin wato ibn sirin waɗannan duk suna ganin karhancin yin sujada akan dadduma ko kan abu mai taushi ka duba muktasar muktasaru ikhtilafil ulama muktasaru ikhtilafil ulama na malam dahawi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da uku da kuma asharhul kabir mal insaf mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu da mawahibul jalil mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da arba'in da shida da kuma fatil bari na ibn hajar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da shida da nailul autar na shaukani mujalladi na biyu shafi na ɗari da ashirin da shida za ga wannan bayanan da malai kawo yanzu wa qad su'ila shaykh ibn uthaymin an tambayi sheikh ibn uthaymin rahimahullah an sujudu ala tagiya game da ko a iya yin sujada ala tagiya akan tagiya ashe tagiya ma kaga tagiya larabci ne ashe kaga muka abu na ala tagiya kan tagiya kenan ka san wani lokaci musamman yan birni an kawo ta tazo har gaban goshi to mutum in zai sujada dagewa zai yi ko kuma zai iya bari kawai ya sujada akai hal huwa ja'izun shin ya halatta am gairu ja'iz ko bai halatta ba fa ajaba bi qawli Usaimin sai ya bada amsa yace as-sujudu ala taghiya yin sujada akan tagiya wa ala gatra da kuma kan gatra kun san gatra shi kuma wannan da su larabawan suke sawa wannan dan dan kyallan nan da ake sawa su ma kamar yadda kake dan yawan hulaka haka zaka suna dan yawan kama shi haka ko to wannan shine gatara na fata an gane wato wannan kaman hirami muke ce masa ne ko me ake ce masa ana eh wannan raunin da za a ganshi mai dishe dishe ja da ja da fari haka shi suka fi sa dai ja da fari haka eh so yawa eh shi dai wannan din sai kuma kawo wannan kwarkwaron wani lokaci a sa na fata an gane to wannan shine gatara za a iya yin sujada a kansa wa ala thawb ko kuma akan tufafi allazi talbasuhu wanda kai mai sallah kake saye da shi yana jikinka an fahimta to sai ya bada amsa cewa yin sujada akan tagiya hula da kuma shi wannan gatara din wannan hiramin da kuma kan tufafin da mai sallah yake saye da shi makaruhun shi kansa Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce makaruhi ne kaga kenan mutum zai sallah sai dai dan ja hular sai ya zama goshinsa ne ya taba kasa li'anna hadha shay'un yace domin wannan wani abu ne muttasilun bil musalli wanda a haɗe yake da mai sallah ita tagiyar amanna take a jikin mai sallah haka wannan gatara din haka tufafin da ke jikin mutum a damfare yake da mai sallah wa qad qala Anas radiyallahu anhu Anas Allah ya kara masa yadda ko yace kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har a tsananin zafi fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard idan ɗayanmu ya ga ba zai iya ɗora goshinsa ba a ƙasa saboda zafi ba saɗa sauba sai shimfiɗa tufafinsa fasa jada alai sai ya sujada a kai fadalla hada wannan sai ya nuna ala annahum la yasjuduna ashe ba sa yin sujada ala thiyabihim akan tufafinsu aw ala ma yattasilu bihim ko abin da yake haɗa da jikinsu illa indal haja sai in akwai bukata an bayyanta wannan hadisin na Anas sai ya nuna in akwai bukata ta zafin rana kana ganin goshi ga sallar juma'a masallaci ya cika haraba ta cika har an biyo titi duk ga sahunan ya zo har titi kwalta ta ɗau zafi kana ganin kuma ƙila shimfiɗarka ba za ta iya abin nan ba sai hularka ka ja ta rufe goshinka dan saboda ba za ka iya ɗora goshinka ba akan zafin kwalta wannan babu komai a hadisin anas amma ba bukata haka kawai kana cikin inuwa ko kana cikin masallaci ba wata bukata to shek usaimin da wannan ya hujja cewa makaruhi ne kai sallah tagiyarka tana rufe da goshinka ko wannan gatara din ko wani tufafi da ke jikinka na hirami da kake sa ko wani abu mai kama da haka mafhum amma idza lam takun haja amma in ba bukata fa innahu makruhun yin hakan makruhi ne wa ala hadha akan wannan fasujudu ala tarafi taghiya yin sujada a gefen tagiya makruhun makruhi ne li'annahu la hajata ilai idan ba bukatar da zai sa kai sallah ba ba akan goshinka ba akan tagiyarka an fahimta falyar fa'il insanu inda sujudu tsagiyatahu don haka mutum lokacin da zai sujada ya ɗage hularsa ya ɗauke tagiyarsa daga goshinsa hatta ya tamakkana min mubasharatul musalli har mai sallah ya samu damar wato mubasharantar ƙasa da goshinsa amma shay'ul munfasil amma abin da yake ba a jikin mai sallah yake ba wancan kaga a jikin mai sallah yake abin da yake ya rabu da jikin mai sallah ka an yasjuda al-insan ala sajjada kamar mutum yayi sallah akan dadduma au ala mindilin ko akan wato mindil hankici hankacif da mutum ya dan shimfiɗa shi ya sujada a kai wasi'un mai faɗi shi wannan mindil ɗin ko tawul ɗin mai faɗi ya sauka fai wanda zai iya isar ya yalwaci tafukansa wa jabhatahu da goshinsa wa anfahu da hancinsa fa inna hadha la ba'asa bi wannan babu laifi kenan dan kai sujada akan tabarma ce da duma ce kafet ne duk wani abu tunda ba a haɗa kuke da shi ba shi shak Uthaymeen yana ganin babu wani laifi akan wannan amma kamar tagiya kamar hirami da ire-iren wannan wanda a haɗa kuke da shi to wannan shine karhancin yake ya kafa hujja da hadisin Anas ibn Malik li'annahu munfasil domin araba suke mai sallar daban shi ita kuma da duma daban wa qad thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala al-khumra ya taba yin sallah akan khumra me yace ce khumra yace wa hiya hasiratun saghira ita ce yar karamar tabarma ta sa'u kaffayil musalli wadda za ta iya isar tafin mai sallah tafukan mai sallah wajen hatahu da goshinsa wannan hadithin wannan magana wato tana cikin liqa'il bab al-maftuh thaniyatun wa ishrun mustahabbi na 22 wal mashu ila ila sala da tafiya wajen sallah bi wa qarin wa sakina a cikin nutsuwa ta zuci da kuma nutsuwa ta gabobi ko nutsuwar gabobi da nutsuwar zuciya mutum ya tafi sallah a nitse fiye hadithu abi huraira a cikin wannan tafiya masallaci a cikin nutsuwa akwai hadithin abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace idza sami'tumul iqama idan kun ji an tada iqama famshu ila sala ku tafi zuwa sallah tafiya wa alaikumus sakina kuna tare da nutsuwar ku wal waqar da kuma nutsuwa wala tasra'u ko wala tusri'u kar ku yi sauri fama adraktum abinda kuka je kuka riska fa sallu ku sallata wa ma fatakum abinda kuma ya kubce muku fa ate muku cika ina fatan gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi mujalladi na hudu shafi na na shafi na goma sha sha bakwai da haka kaga kenan ashe masu arcewa da gudu a tabi masallaci wannan kuskure ne da masu yi wa liman sigina ko su yi mai gyaran murya ya yi ruku'u kai ya dago ga sunan sun taho zai dago ya kaza karka dago gashi nan fa alagafata malam ya taho kawai ka taho a cikin nutsuwa ba gudu ba a zuwa masallaci a guje ka taho cikin nutsuwa abin da ka riska ka sallata abin da ya kubce maka ka cika haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kenan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahowa masallaci a guje salisatun wa 20 mustahabbi na 23 wa'tidalus sufufi da daidaituwar sahu ورد في تعديل الصفوف وتسويتها عدة أحاديث ثابتة حديثي ما سيوا سنزو غمد ديدي تسهو da tsayuwar sahu min ha daga ciki hadithu Anas radiyallahu an hadisin Anas Allah ya kara masa yadda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace aqimu sufufakum ku tsayar da sahun ku ya tsaya cak ba yanda mutum yake so ba a tsayar da sahun yanda shari'a take so sahun farko ya cika sannan na baya sannan wannan sannan wannan so ake a sadar da sahu kar a tsitsinka sahu wani ya tafi can wani ya tafi can ko kuma wani ya bi sallah daga nesa a'a a je zaman to an daidaita sahun wannan kamar yadda muka sha karantawa tsinke sahu da rashin daidaita shi yana kawo sabani da gaba tsakanin mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi fa inni arakum min wara'a zahri min wara'i zahri yace domin ina ganin ku ta bayana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abinda Allah ta'ala ya masa in ana sallah yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa to in ana sallah yana ganin bayansa sabanin ni da kai da sauran duk wani liman kawai sai dai ya tsaya ya iya abin da zai ce a tsaye da sahu a daidaita a daidaita ya ta magana in ya juya kuma wanda ya bauɗe ko bai daidaita ba liman ba zai gan shi ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya juya ya tada ta sallah to yana ganin bayansa a cikin sallah to yake cewa fa inni arakum min wara'i zahri min wara'a zahri wa kana ahaduna shi yasa ana zace ɗaya daga cikin mu yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi yana ɗamfara kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa wa qadamahu bi qadamihi kafarsa da kafar ɗan uwansa kaji su sahabbai da an yi umarni da sun yi aiki da shi mu kuma sai ka ga saɓani sosai tsakaninmu da su kawai in ka ga mutum ya yi saurin amsa abu to abu ne da dama ya yi daidai da san zuciyarsa dama ya zuciyarsa tana so sai kuma gashi an faɗa kawai dama a kai dama yana so sai ya ta yi amma in ya saba da wata ɗabi'a ko ya saba da wani abu sai kuma karatu ya zo da saɓanin wannan abin da ya saba to da wahala ka ga ya bar abin da ya saba ya dawo kan karatu galibi za ga wannan ana da wannan matsalar karatu kam gashi nan ana ta yi amma aikata shi kuma daga cikin a hanyoyin da ake gane mutum yana amfani da karatu caccanzawar rayuwarsa daga yi ya koma baya yi daga baya yi ya koma yana yi shine alamun yana samun ko da yaushe rayuwarsa yana updating ɗinta yana zuwa gurin karatu kullum yana yana zama update yana zama up to date da baya yin kaza sai ji ashe wannan yin kazan shine daidai to shikenan dama mai neman ainihin wato abin nan ne da haka kawai sai ya dauka ya ci gaba da yi da yana yin kaza sai karatu ya zo aka ce ba a yi sai ya daina to kaga rayuwarsa tana canza amma yanda yake jiya haka yake shekaran jiya haka yau ma an ka zo gobe ma haka zaka same shi kuma yana zuwa makaranta anya lalle caccanzawar rayuwar mai zuwa gurin karatu yana nuna cewa yana aiki da karatunsa kaji su sahabbai suna jin an ce a daidaita tsaho annabi ya ce ina ganin ku ta bayan bayana sai mutum ya zo ya manne kafaɗarsa da ta ɗan uwansa ya manne kafarsa da ta ɗan uwansa shine daidaita tsaho din amma yanzu wani kana matsa yana janyewa kana matsa yana janyewa kana matsa yana janyewa ko kuma ai a ce mun karkar ku abin nan zai ga sahu yayi kwararo haka duk zaka ana yi ko kuma ga mutum kawai shi kuma ya ware can yayi sahunsa daban duk wannan bayanin na adaidaita sahu kuma sai ga wani shi kuma ya ware can yayi sahunsa da ba ko kuma wani ma can daga kofar gidansa ko daga kofar kantinsa ko daga wani guri shi daga can yake bin sallah to duk kaga ire-iren waɗannan hadisan suna nuna mahimmancin sahu da daidaita shi da kuma wato ya zamanto a haɗa ake da juna kar wani abu in dai ba ko hanya ko ruwa ko kwatami ko wani abu ya zo ya raba ba to ya zamanto sahu an sadar da shi an ɗinke shi wannan hadisin imamu abu dawud ya ruwaito shi hadisi na 653 imamu nasa'i hadisi na 92 sahahul albani fi sayi sunan abi dawud hadisi na 621 وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه رأيت الرجل منا يلزق كو يلزق كعبه بكعب صاحبي نعمان بن بشير yake cewa nakan naga mutum a cikinmu Musa habbai yana ɗamfara kafaɗarsa da kafaɗa ɗan uwansa a cikin sallah wannan shi ma ainihin wato aure da bukhari ta'alikan qabal hadith wato imam bukhari ya kawo ya kawo wannan amma a matsayin ta'alik kafin hadisi na kafin hadisi na 725 da aka kaga muhimmancin sahu kenan game da wannan da aka kaga shi sa malai yake cewa wa'tidalus sufuf da daidaituwar sahu kada ya bauɗe kada ya karkace kada ya tsinke kada a samu a hahaɗe kamar yadda muka karanta a cikin karatukan da muka yi game da mahimmancin daidaita sahu da kuma illarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko baina baina wujuhikum kama qala sallallahu alaihi wasallam rabi'atun wa 20 mustahabbi na 24 wa tarku tasmiyati fil farida da barin yin bismillah ambatan Allah a cikin sallar farilla in sallar farilla ce kawai in ka zo ka tada ikama kawai kai kabbara shikenan sai ka ci gaba da ainihin wato karatu ba za ka yi bismillah ba at tasmiyatu sunnatun fi salati thabita ita ko yin tasmiya bismillah a cikin sallah tabbatacciya ce to kaga anan ma ba za mu bi maganar Hassan Ashadili ba za mu bi maganar mai iziya ba tunda akwai hadisi an fahimta shi ya ce ba za a yi bismillah ba a cikin ainihin wato sallah ma'ana ba za ka wato a cikin sallah farilla in za ka buɗe sallah to ba za ka yi bismillah ba to nan kuma sai mala yace at-tasmiyatu sunnatun fi salati thabita fa an ummi al-mu'minina ummi salama radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a cikin sallah ya karanta bismillahir rahmanir rahim wa addaha aya ya kuma lissafa ta ya kirga ta a matsayin aya fala ma'anan listihbabi tarkiya da haka babu wata ma'ana game da a ce wai mustahabbi ne ma barinta annabi yana yin ta ya ma ce ɗaya ce daga cikin surorin fatiha kuma a ce a batta wai mustahabbi ne ma barinta to shine sai kice fala ma'anan fala ma'ana ba wata ma'ana listihbabi tarkiya game da mustahabbancin barinta a ce wai barinta ba mustahabbi ne bayan kuma ya tabbata annabi yana yi kamar yadda hadisi ya tabbata cikin wato abu dawud hadisi na 4001 sannan imamu tirmidhi hadisi na 2927 wa sahahul albani fil irwa hadisi na 343 khamisatun wa ishirun mustahabbi na 25 wa zikiru da yin zikiri ba'da salam ba'da salami min salati bayan an yi sallama a sallah an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to akwai wasu zikirai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam bil azkaril warida mala yace da zikiran da suka zo a cikin hadisi ka qira'ati ayatul kursi kaman karanta ayatul kursi wa tasbihi da yin tasbihi 33 33 subhanallah subhanallah subhanallah har 33 wa tahmid da hamdala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 33 wa takbir da kabbara allahu akbar 33 33 wa khatimil mi'a da kuma cike na ɗarin kaga can ka ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 99 kenan to cike na ɗarin kuma da bila ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir warada fi sunnati adhkarun lalle akwai zikirai da suka zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuqalu da ake faɗar su ake yin su ba'da salati bayan an idar da sallah min minha daga cikin su mayali ga wasu daga cikin su da za su zo na farko an thauban an karbo hadisi daga thauban radiyallahu anhu kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sarafa min salatihi idan yayi sallama a sallarsa ya juyo استغفر ثلاثا سي استغفاري سوءك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وقال سننسيك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد وليد يتي فقلت للأوزاعي سينتم بيع الأوزاعي كيف الاستغفار أنت النبي أنا استغفاري سوءك يا يا يكي استغفاري يا ذا إكي قال sai ce ta ƙulu ka ce astaghfirullah astaghfirullah wannan hadisin muslim ya ruwaito shi hadisi na 591 abu na biyu daga cikin azkar ɗin da ake bayan sallah an abi zubair qal daga abi zubair yace kana ibn zubair radiyallahu anhu yaqul abdullahi dan zubair Allah ya kara masa yadda yana faɗa fi duburi kulli salatin bayan kowace sallah hina yusallim lokacin da ya sallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة ya ce bayan yana yin wannan sai ce kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin wannan zikirin bayan kowace sallah ka duba hadithin muslim hadisi na 594 wa an warrad maula al-mughira bin shu'ba abu na uku shine an karbo daga warrad bararren bawan mughira bin shu'ba kale yace katabal mughira bin shu'ba ila muawiya mughira bin shu'ba ya rubuta wasiƙa zuwa ga muawiya yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd wannan shi ma hadithin al jadd wato al jah wal hadh ma'ana allahumma la mani lima atait ya Allah ba wanda ya isa ya hana in ka bayar wa la mu'ti lima manat babu mai bayarwa in ka hana wa la yanfa'u dhal jadd ma'abocin matsayi ko kuɗi ko ɗaukaka wato matsayinsa da kudinsa da ɗaukakarsa ba za ta yi masa amfani ba in bai bi ka ba min jaddu girma da ɗaukaka naka ne wannan hadithin muttafaqun alaihi bukhari hadithi na 844 muslim hadisi na 593 abu na hudu wa an ka'ab bin ujra radiyallahu an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah yace mu'aqibatu la yakhibu qailuhun akwai wasu zikirai da ake bayan an idar da salloli mai faɗin su ba zai taɓe ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au fa'ilahun ko mai aikata su ba zai tsiyace ba ba zai ainihin wato tozarta ba ba zai taɓe ba thalathun wa thalathuna tasbiha shine mutum yayi tasbihi subhanallah 33 wa thalathun wa thalathuna tahmida mutum yayi alhamdulillah 33 wa arba'un wa thalathuna takbira da kuma kabbara 34 fi duburi kulli salatin a bayan kowace sallah wannan hadithin imam muslim hadisi na 596 abu na biyar an abi hurairata radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sabbaha Allah duk wanda ya tasbihi ga Allah fi duburi kulli salatin a bayan kowace sallah 33 yayi 33 wa hamadallah yayi alhamdulillah 33 33 wa kabbara Allah yayi kabbara Allahu akbar 33 33 fatilka tis'atun wa tis'un kaga in ka hada 99 kenan wa qala tamamal mi'a ya fada cikon na 100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gufirar khatayahu da yin wannan manzo Allah ce za a kankare masa zunubansa za a gafarta masa so wa in kana mithla dabadil bahar koda zunuban sun kai yawan misalin kumfar teku wannan hadisin muslim ne hadisi na 597 abu na shida an mu'az bin jabal radiyallahu anhu kale ce akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman biyadi mu'az yace wata rana manzo Allah ya kama hannuna fa qala li yace ya mu'az ya kai mu'az wallahi inni la uhibbu kai mu'az dan gata manzo Allah ce wallahi ina kaunarka ina son ka fa qultu bi abi wa ummi yace fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya rasulullah wallahi inni la uhibbuk na rantse da Allah ina kaunarka qala yace ya mu'az ya kai mu'az inni usika ina maka wasiya la tad'anna kar ka bari an taqula fadin dubura kulli salatin bayan kowace sallah allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wannan zikirin sai da manzo Allah ya rike mu'az yace yana kaunarsa sannan ya lakanta masa wannan barar ya kai ma ka ga ta ka same ta har sai ka rike an bayyanta Allahumma inni ala zikir ya Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukurika da gode maka wa husni ibadatika da kyautata ibadarka wannan hadisin Imam Abu Dawud hadisi na 1508 Imam Nasa'i hadisi na 153 wa huwa fi sahihil jami' a hadisi na 7969 وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي أمامة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي من قرأ آية الكرسي دو وان دي كرنت آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة باين كوة صلاة تفر الله لم يمنعه من دخول الجنة با أبند زي هنا شيء شقاء الجنة إلا أن يموت سيد إنبي متبا كاجفا asuba a zahar la'asar magariba isha duk sallar da zaka yi ta farilla sai ka karanta ayatul kursiyu manzo Allah ya ce rashin shigarka aljanna rashin mutuwa saboda ka'ida ba za a shiga aljanna ba sai an mutu saboda ka aljanna kawai jiran ka take mutuwa kawai ake jira ka yi ka je ka shiga aljanna ma da makala zunci wannan zada muhammad bin ibrahim fi hadithi wa qul huwallahu ahad muhammad ibn ibrahim ya kara a cikin hadisin sai ya ce da kuma qul huwallahu ahad na fata an gane wannan hadisin shi ma a tsabarani ya fitar da shi a cikin sahihi ne hadisin wato yana cikin tsabarani hadisi na 7532 wa sahihul albani fi sahihul jami albani ya inganta hadisin cikin sahihul jami hadisi na 6464 abu na biyan karshe wa an uqba bin amir radiyallahu anhu qan amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidhati dubura kulli salatin ya ce manzan Allah sallahu alaihi wasallam in ji uku bin amir ya ce ya umarce ni in karanta ƙula'uzai ƙul a'udhu bi rabbil falak da bi rabbin nas wato dubura kulli salatin bayan kowace sallah wannan shi ma hadisin imamu abu dawud ya ruwaito shi hadisi na 1509 nasa'i hadisi na hadisi na 60 takwas sahahul albani fi sayi sunan nasa'i hadisi na 1268 hadisi na ƙarshe shine hadisin ummu salama radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzon Allah yana faɗa idza salla subha idan yayi sallar asuba hina yusallim lokacin da yayi sallama Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala shi kuma wannan zikirin a sallar asuba ne kawai wannan shi kuma a sallar asuba kawai za a yi shi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiban da arziki na halal wa amalan mutaqabbala da aiki karbabbe wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na hudu cikin musnad ɗinsa hadisi na 55 haka Ibn Maja shi ma ya kawo wannan hadisin hadisi na 925 wa huwa fi sahih Ibn Maja kuma ya zo cikin sahih Ibn Maja hadisi na 753 lokaci ya yi tun ɗazu ina ta sauri wai mu kawo zikiran duk da dai ya kamata a ce an kawo su a nitse amma dai mun kawo su tun da dama yawanci mun saba yin su yau da kullum a cikin sallolinmu a insha Allah sai mu tsaya na abinda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana